وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهدي عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم karatun na littafin riyadu salihin muna cikin kitabul azkar za mu tashi a hadisi na goma sha uku a cikin wannan babi wa an ka'abi ibn ujrata radiyallahu anhu shine ba an rawaito wannan hadisi daga sayyidina ka'abu dan ujra radiyallahu anhu ya Allah tabbata a gare shi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya rawaice shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qal manzon Allah ya ce mu'aqibatun wasu abubuwa masu bibiya wato masu biyowa bayan sallar farilla la yakibu qa'iluhunna mai fadin su baya tabewa au ko kuma shakkun min rawi la yasibu fa'iluhunna mai aikata su baya tabewa sai yan biyu manzo Allah ya faɗa mai ruwayar ne yayin shakka cewa la yasibu qa'iluhunna yace ko kuma la yasibu fa'iluhunna ala ayi halin da duk ma'anar su ya din mai yin aiki da su ko mai faɗin su gura kulli salatin makatuba a ƙarshen dukkan sallar farilla to la yasibu baya tabewa inda zai karanta su a ƙarshen dukkan sallar farilla to ba zai tafi ba shi yasa ma aka kira su mu'aqqi ba su masu bibiya akwai akwai mala'iku da Allah ya ba mu labari a cikin wato ra'adi hu mu'aqqi ba su min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah duk dan adam ko musulmi ne ko ba musulmi ba yana da wannan bodyguard na mala'iku da Allah ya yi masa bu mu'aqibatun min bayni yadayhi yana da masu bibiyar sa duk inda ya shiga sun shine ma'anar mu'aqibatu min bayni yadayhi a gaban sa akwai mala'ika wa min khalfihi a bayan sa ma akwai mala'ika ya haka zunahu da suke kiyaye shi min amrillah daga al'amarin Allah da Allah zai janye wannan mala'ikun to ba zai iya daga kafarsa ba ya taka jumla malakun ka zaune waɗannan mala'ikun su suke ba shi kariya sannan idan wani abu zai cutar da shi waɗannan mala'ikun su suke hana wannan abu ya cutar da shi in Allah ya ƙaddara ya hukunta wani abu mummuna zai same shi sai Allah ya umarci mala'ikun nan su kyale shi in abin ya zo sai ya same shi amma su suke ba ɗan adam kariya da nasar alƙur'ani ya haku zunahu min amrillah suna kiyaye shi daga al'amarin Allah to haka nan irin wannan suna aka aro aka gaya wa wannan tasbih da tahmidi da takbiri mu'aqibatu masu bibiya wato masu biyowa bayan sallar farilla duk wanda yake karanta su ko yake aikata su ba zai taɓe ba na farko shine ثلاثا وثلاثين تسبيحة تسبيه ثلاثين أو كشين سبحان الله سبحان الله ثلاثين أو وثلاثا وثلاثين تحميدة تقودير الله ثلاثين أو كشين والحمد لله والحمد لله ثلاثين أو وأربعا وثلاثين تكبيرة تكبر ثلاثين أو a wannan ruwaya ruwayo da muka karanta a baya da talatin da uku uku ne sai dai ana cika dalilin da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ruwayar kuma ta Ka'ab ibn Hujrata 33 uku ne kabbara ta ƙarshe ake yin 34 take take zama cikon dare to idan ka dauki dukkan guda uku 33 uku to zaka cika na ƙarshe da la ilaha illallah wa da la sharika zuwa ƙarshe ya zama cikon dare in kuma kayi tahmida walhamdulillah walhamdulillah 34 to ba za ka yi wancan hailala na ƙarshe ba don ba a so ka gota ɗari duk yanda aka juya dai ɗari ake ne in kai talatin da uku uku to za ka yi la ila illahu zuwa ƙarshe guda ɗaya cikon ɗari in kuma takabiri ɗin ka yi shi talatin da uku shi kenan ka cika abin da ake nema kafa ɗari wannan hadisi rawahu muslimun imam muslim ya rawaice shi in dai mutum yana yin su ƙarshen kowace sallar farilla to la yasibu manzo Allah ce ba zai tafi ba a duniya ko a lahira ba zai game da khaiba ba alkhaibatu ta jewa wa an sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu an rawaito daga sayyidina sa'ad dan abi waqas Allah ya kala masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kada ya kasance ya ta'awwuz yana neman tsari a wajen Allah duburar salawati a ƙarshen sallolin farillai bi ha'ula kalimati da albarkacin waɗannan kalmomi yana a uziya yana neman tsari ƙarshen duk wata sallah ta farilla da yayi yana neman tsari a wajen Allah bi ha'ula kalimati da waɗannan kalmomi kalmomin su ne Allahumma ya ubangiji inni cewa ni a'udhu bika min al-jubn ina neman tsari a wajenka daga ragunci kada in zama rago aljubnu shine ragwanta ko ragunci ake cewa jami su aljubana ragwage aljubana ragwage imamu siddiq yace shine ziddu shaja'a kishiyar sadaukanta aka ce wannan sadauki ne mai suna kishiyar sa shine rago to aljubnu ziddu shaja'a قال في المصباح من قاموس أتكلم المصباح ويجي هو ضعف القلب شيء لون زوجيا زوجيا كي لوني wajen aikata abu da yake nasa daukanta manzo Allah yana neman tsare wajen Allah daga ragwanta wal bukuli da rowa domin rowa shi'umin abu ne a wa huwa shar'a aka ce rowa a shari'a ta musulunci man ulwajibi mutum ya hana wajibin da Allah ya wajibta masa shi yasa yawanci ka ji alqur'ani yana magana ruwa to akan masu hana zakai wa yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi suna yin ruwa da abin da Allah ya ba su daga halalarsa shine ba ta ba da zakar zuciyarsu ina fata an gane wannan a shari'a kenan alkukulu shine hana wajibi wajibin nan ba zakka kadai ba ko da mutum ne ya ba wato yake bin ka bashi in ka hana shi kayi ruwa tun da hakki ne wajibi ka bashi hakki ka kuma ka hana shi wa inda al'arabi amma a wajen laraba ya nufin aluga in aka ce al-bukulu man usaili min ma yakulu anhu ya hana me bara asail ko mutumin da ya tambaye shi ko ya roƙe shi ya mutumin da ya roƙe shi min ma yakulu daga abin da ya zama ragowa anhu gare shi ka ci abinci ka koshi ka rage ba ka bukatar sa yanzu mutum ya ce ka taimaka min ka bani ka ce kai ba za ka bayar ba to wannan kayi ruwa a wajen laraba ina fata an gane kuma ba sai abinci kadai ba ko kuɗi ne a tsawon wannan yinin naka ka samu abin da za ka yi cefane ka yi cefanen ka ka yi sayi ruwa ka gama bukatunka na yau kuma sai aka samu wani rara a hannunka sai wani da yake buƙatar wannan abun ya ce tun da ka yi cefane ka gama komai ka taimaka min da ragowar nema ne yake fane sai ka hana shi to wannan kai marowaci ne a wajen larabawa wannan aluga kenan amma a shari'a shi ne ka hana wajibi to kowanne maza Allah ya nemi tsari gare shi hana wajibin ne ko kuma hana taimakawa yace wa a'udhu bika min an uradda ila arzalil umr ina neman tsari a wajenka ya Allah min daga an cewa uradda a maida ni ko a juyar da ni ila arzalin umri zuwa mafi kaskancin rayuwa mutum ya yi tsufan da komai sai an yi masa sai an kwantar sai an tayar sai an sa mai riga sai an cire masa abinci sai an sa mar a baki in yayi kashi sai an wanke masa ba zai wa kansa komai ba sai ya sa qur'ani ma yake wa min man yuradu ila arzalil umuri kai la ya'lamu min ba'di min shay'a a sayyidina ali yace abin da ake ce masa arrazul umur yace shine annahu khamsu wa sab'una sana shekara saba'in da biyar in mutum ya kai saba'in da biyar to ya kai arzalul umur imamu ali yace fa fihi ba'athul kuwa da ba a cikin saba'in da biyar tun daga nan ƙarfin jikinsa zai fara yin launi ƙarfin ganinsa zai ragu ƙarfin jinsa ma zai ragu ƙarfin ƙwarin gwiwoyinsa da kwankwasarsa duk za su ragu sai hatta ƙarfin ɗanɗanansa zai fara ji yanzu ya canja ba kamar da ba zai ce ya ko kawo abinci ba gishiri in ka ɗanɗana ka ji gishirin ma har ya so ya yi yawa wannan ya fara shiga alzolul umur shine imamu ali yace wasu ilhibzi da kuma mummunar hadda duk abin da za ka karanta masa ko ka gaya masa a lokacin ba zai iya rikewa ba da wuri sai ka yi ta maimaita ya yi kwana da kwanaki a kalma ɗaya bai haddace ta ba wa ƙillatul ilimi da ƙarancin sani duka zai shigo masa a wannan lokaci abin da ya sani dama ya fara mantawa saboda ya shiga arzalul umri da manzo Allah yana neman tsari a sallar safa dubura kulli salati karshen dukkan salloli da ce Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal bukhli wa a'udhu bika ina neman tsari a wajen ka min an uradda ila arzalul umri akan a maida ni zuwa mafi kaskancin rayuwa wa a'udhu bika ina neman tsari a wajen ka ya Allah min fitinatin duniya daga fitinan nan ta duniya ita kuwa fitina ta duniya dama tun a hawaii an gaya mana wa amma fitnatul mahaya fa hiya kullu ma yushidu anillah fitinar duniya ko fitinar rayuwar duniya shine duk abin da zai raba ka da Allah to wannan ya dani maka fitina a rayuwarka sawa'u dukiya ce wadata Allah ya maka in wadatar nan ta raba ka da Allah to ta zama fitina gare ka ko talauci ne Allah ya jarrabe ka da shi in a dalilin talaucin nan ka rabu da Allah ka shigar kama-kama da canfa-canfa da tsafa-tsafe kai dole sai ka yi kuɗi to wannan talauci naka ya zai ma fitina a rayuwar tunda har ya raba ka da Allah ko mata ce a dalilin ta ka rabu da Allah to wannan mata ta zai maka fitina a rayuwar duniya ko wani mulki ne ko mukami ko ba ne ko ƴaƴa ne a dalilin su kabar Allah to wannan ya zama maka fitina a rayuwar duniya wa a'udhu duka ina neman tsari a wajenka ya Allah min fitnatil qabri daga fitinan nan ta kabari ita kuma ita ce tambayar nan la munkaru wa nakiru wa amma fitnatul qabri fa hiya su'alu munkaru wa nakiru shine tambayar munkarun da nakiru saboda wani zai ci jarrabawa da za a yi masa a kabari wani kuma ba zai ci jarrabawa ba idan mumini ne kamar Allah ya ga mu yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah amma kafiri ko munafiki aka tambaye shi ba zai iya bada amsa ba wannan fitila ce da Allah yake zarrabar mutane a cikin kaburburan su wannan hadisi rawahu bukhari to yana da kyau musulmi inda yayi sallah yayi sallama to ya karanta wannan tunda an ce duburar salawati ba a cikin sallah bane a ƙarshen sallolin farilla ya yana da kyau kafin ka tashi kai wannan addu'a rawahu al-bukhari wa an mu'adh radiyallahu an an rawaito hadisi daga mu'adh dan jabal Allah ya kala masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akhadha bi yadihi yayi ruko yayi ruko da hannun mu'adh dan jabal suna tafiya da mu'adh dan jabal magana sai ya rike hannunsa وقال يأتي يا معاذ يا أخي معاذ والله لا لن إلى الله إني لأحبك ني فإنا سنك ya ji daɗi ya rabu manzan Allah ya yi rantsuwa ya ce shi masoyin ka ne ai ka gama samun arzikin duniya da lahira inni la uhibbuka wallahi ina son ka ya mu'azu imamu siddiqi yace al-qasmu fihi wannan rantsuwar da Allah da manzo Allah yayi wa mu'azu bi ta'kidil amri domin alfafan umarnin da zai masa ne inda sami lokacin da zai ji abin da zai gaya masa wa fi sharafu mu'azi inda Allah wa fadlihi cikin wannan rantsuwa da manzo Allah yayi masa akwai daukaka daraja ga mu'azu dan jabal inda Allah a wajen Allah dan manzon Allah ba zai faɗi wannan ga wanda ba masoyin Allah ba ba zai so wanda ba masoyin Allah ba to wannan shaida ce da cewa yana da daraja a wajen Allah izin rasulu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna ma yakunu mahbubahu to yana zaman kowa masoyin mutum ne man kana kazalika wanda ya kasance yana da daraja a wajen Allah to fa ma baluka ya ya zan ka bil ahaddi ilai da mafi soyuwa a wajen manzo Allah wanda manzo Allah ya fi so fiye da mu'az ai an sani mu'azu ɗan jabal bai kai wasu na hannun daman manzon Allah ba ko da manzon Allah bai faɗa ya kai yana son su ba a mu'amalarsa da su ana gane cewa sun fi mu'azu ɗan jabal kusanci da manzon Allah to wannan wata lamba ce da daraja da Allah yake kanci mu'azu da ita wanda ba kowa ne ya same ta ba a cikin sahabbai faƙala sai manzon Allah ya ce usika ya mu'azu ina maka wasiya ya kai mu'azu ɗan jabal la ta da annabi duburi kulli salatin kar ka bar ta kulu kana faɗi fi duburi kulli salati a cikin ƙarshen kowace sallah kar ka bar faɗin Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika kamar wancan kalma da yake inni la uhibbuka ya mu'azzu nan ya mu'azzu wallahi inni la uhibbuka kamar ka ce mutum ne ni fa ina son ka saboda haka ne ma zan maka wasiya na abin da zai amfane ka dan wasiya ce wanda sai masoyi ne yake yi wa masoyinsa irin ta saboda muhimmancin ta yace kar ka bar faɗin wannan addu'a ƙarshen kowace sallah addu'ar ita ce Allahumma ya ubangiji a inni ala zikrika ka taimaka min abukan ambatanka ka taimake ni na zama mai yawan ambatanka wa shukurika da kuma godiyarka ka taimaka mu na zama mai godiya gare ka wa husni ibadatika ka taimaka mu na zama mai kyautata bautarka duk ibadar da zan yi gare ka na zama na kyautata ta nayi ta mai kyau duka wannan ana neman taimakon Allah shi yasa mai ahlari ma yace maka fasta'in billah ka nemi taimako a wajen Allah wato abdayi wato abu tayuwa Allah ɗa sai Allah ya taimake ka kaga zaka samu dama da zaka ambace shi ka samu damar da za ka gode masa ka samu damar da za ka kyautata bauta masa wannan hadisi rawahu abu dauda fi isnadin sahih wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce idza tashahada ahadukum idan ɗayan ku yayi tahiyya fal yasta'iz billahi to lalle ne ne mutsali a wajen Allah min arba'in daga sharrin abubuwa guda hudu wato idan ɗayanku ya yi tahiya kafin ya yi sallama to lalle ya nemi tsari a wajen Allah daga abubuwa guda hudu ya kulu ya dinga cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam sai kenan ya Allah ina neman tsari a wajenka daga azabar jahannam wa min azabil qabr ina neman tsari wajenka daga azaban nan ta kabari biyu kenan wa min fitnatil mahya wal mamati ina neman tsari a wajenka daga fitinan nan ta rayuwa da fitinan nan ta mutuwa. Fitinan rayuwa shine kullu ma fi jilu anillah. Kamar da muka faɗa duk abin da zai raba ka da Allah shagaltar da kai ga barin Allah ya gaji maka fitina a rayuwa. Fitinar almamaki shine su'ur khatima. Mummunar cikawa cikawa babu imani. Ka gama sallarka da azuminka da karatun Qur'aninka sai ka zo mutuwa kuma ka mutu ba imani wannan ka gamu da fitinar mutuwa. Allah ya kiyashe mu wa min fitnatil masih ad-dajjal ina neman tsare wadanka daga sharrin fitinan nan ta al-masih ad-dajjal dai haka wa min sharri fitnatil al-masih ad-dajjal ina neman tsare wadanka daga sharrin fitinan nan ta al-masih ad-dajjal almasihu anan ana gaya wa dujal almasihu kuma ana gaya wa annabi isa almasihu to akwai dalilai guda biyu shi dujal kauli na farko an kira shi almasihu ai saboda almamsuhu ila ihda ainai abin shafe wanda ya idanuwansa guda biyu da ido ɗaya ne da shi sai ya kira masa almasihu mai shafafan ido ko lami idan babu idansa na dama babu sai na hagu kwaya ɗaya ne shi yasa ma a wani hadisi wani Allah yake cewa in dujal ya bayyana zai ce muku shi ne Allah yace to ƙarya yake yi idan ku ba ubangijin ku ba da ido ɗaya bane da wannan kawai za ka gane ƙarya yake in dai ka san ilimi na addinin musulunci zai bayyana ne idansa ɗaya a shafe a kauli na farko ke na aka ce dalilin da ake ce masa almasihu au ko kuma kauli na biyu aka ce almasihu lil arabi a saboda yawan kewaye ƙasa da yake ta duniya fa innahu yaqdawaha kulluha zai kewaye dukkan duniya illal haramaini sai maka da madina haramun nan guda biyu zai kewaye ƙasashen duniya gaba ɗaya sai a ƙasar mudda cikin mafi taƙaituwar lokaci a lokaci ƙanƙani zai karaɗe duk duniyar nan gaba ɗaya in ban da maka da madina wa hamallahu minhu haramaini Allah ya kare maka da madina bi fadlihi ma saboda falalar wannan garuruwa guda biyu da alfarmasu to dalili biyu yasa ake ce masa almasihu amma shi annabi isa dalili na ƙarshe shi ne yasa ake ce masa almasihu shi baya zama a guri ɗaya annabi isa bai riƙi gari ko gida ko ɗakin kwana ba shi annabi isa ba yi da gari ba yi da gida ba yi da ɗakin kwana an san da inda aka haife shi ne baitul lahab mahaifarsa akwai amma dai ba inda za ka maka gagalin su annabi Isa ko ga gidansa ko ga ɗakin kwanansa har ya gama rayuwarsa Allah ya ɗauke zuwa sama yau ka ji shi a wancan gari gobe ka ji shi a wancan gari yana yawo yana wa'azi yana isar da saƙon Allah shi ya sa ma Allah ya ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus an ba shi godigar shine mala'ika jibrilu mun karfafe shi ruhul qudus da numfashin tsarki shine malaika jibril malaman tafsiri a kashe wannan ayi zaka zuwa cewa yasiru ma'ahu haythu sara malaika jibril yana tafiya tare da shi duk inda annabi ya kawo saboda haka shi baya tsoron dare ko rana baya tsoron gari ko daji duk inda ya sa gaba kawai zai tafiya inda kwana ya kama shi ko a dokar daji ko a ƙarƙashin bishiya ko a ƙarƙashin dutse ko yana jin kukan kura da zaki da damu har zai kwance sa da yi bacin sa malaika jibril yana gadi wa yadda lahu to kaga mutumin da ya samu malaika jibril ko ni gadi bai zai da ɗakin kwana to shi yasa ake ce masa almasihu isa ibn maryama inna almasihu isa ibn maryama rasulullah almasihu kenan saboda yawatawa da yake yi baya tsayawa a guri ɗaya. To kaga sun yi musharaka da dujjal a wannan ma'anar. Shi dujjal yana kewaye duniya gaba ɗayanta. Shi ko annabi Isa yana kewaya ƙasar Sham gaba ɗayanta. To kalmar ad-dajjal mu da Hausa dujjal muke cewa. Amma a wannan Hausa ne ad-dajjal wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal. Kalmar ad-dajjal aka ce ma'anarsa al-mubaligu fil kadhib mai zurfafawa cikin ƙarya shi baya faɗin gaskiya duk maganar sa ƙarya ce ko a amfani an sai ka ta maka aiwa na dujal ne to ka kalle shi da shi babu alheri a tare da shi sharrin sa ya fa alheri da yawa ko a hausa suka ce aiwa na dujal ne to fa ba a zata alheri a tare da shi fa innahu shi dujal za ka same shi jibbi a'ihi an ce masa dujar saboda da'awarsa al'ihiya yana raye matattu wani matata yana kashe rayayyu eh Allah ya ala masa dama idan mutum ya mutu da kai tashi saboda Allah ya jarrabi imanin masu imani a zamani shi yasa aka kira zamani aka fitila waye sai raye matattu in ba Allah ba waye sai ya kashe rayayye ba da makami ba in ba Allah ba a lokacin in yace wannan matattan tashi kawai zai tashi in ya kalle ka in yace fadi ka mutu kawai sai ka fadi ka mutu ka ga wannan fitina ne mimma ya kadau kullu aqilin abinda yake yanke shakkun dukkan wani mai hankali Allah zai bashi wannan fadalan anil mu'min ya kazibu bi amma mu'mini ka zai karyata shi in yace ni ne Allah saboda zai ce karya kake Allah ba ni ido ɗaya bane lakin nahu lamma su kilo lahu da'atu ba'dul jawamid yayin da aka hore masa yin da'a na shashin sandarar abubuwa kamar bishiya zai kira da ta koma ko dutse yayi magana da shi da sauransu to azumat fitnatu sai ku tuna ta girmama da yawa masu launin imani za su bi shi cikin wannan wasu ta dabbaliyatu bala'insa ya tsananta hatta azara minhu har sai da kullu nabiyin kowanne annabi azara minhu ummata ko da ya gargada al'ummarsa da dukiyar duk da cewa an ce zai zo karshen zamani ne amma ba annabin da bai wa al'ummarsa gargadi ba in dukiyar ya zo ya ce muku shine Allah kar ku yarda kuma zai gaya muku ga kamanninsa ga kamanninsa wa hatta amara na sallallahu alaihi wasallama bi isti'azati min ha gashi har sai da manzo Allah sallama ya nemi tsari min ha daga sharrin fitinar dujan ya umarce mu mu nemi tsari a wajen Allah daga sharrin dujan fa innahu la yaslimu min ha ba mai kubuta daga wannan fitina illa al-fazzun najir sai fazzi sai ai kun mutane annadir wanda yake da wuya a ce mutum ya kubuta in dujar ya bayyana sai yan kadan sai ya ce a azan Allah mina Allah ya tsare mu daga fitinar da kasu da kimanni da baiwar Allah to wannan hadisi rawahu muslimun yana da kyau musulmi inda yayi sallah yayi tayya kada yayi gaggawa yayi salatin manzo Allah karshen tayya to yi addu'a da waɗannan addu'o'i guda hudu saboda manzo Allah ne yayi umarni idza ta shahada ahadukum idan ɗayan ku yayi tayya a sallah kenan to falle ta izi billahi min arba'in ya nemi tsari a wajen Allah daga sharrin abubuwa guda hudu ya kuje dinga cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamati fi kenan hadi a wa shine na uku wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal daga sharrin fitnar al-masih ad-dajjal idan ka lura guda biyu da suka gabata min kawai ake cewa min azabin kabari ko min fitinatin mahaya wal mamati amma shi da aka zo bayan fitina sai da aka hada da sharri wa min sharri salafati fitinatin masih dajjal ba ce wa min sharri fitinatin mahaya wal mamati saboda sharrin da ya fi waɗancan din saboda haka aka hada har da sharri wa min sharri fitinatin masih dajjal wa an ali radiyallahu anhu qala har wata daga sayyidina ali dan abi talib Allah ya kala masa yadda ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذا قام إلى الصلاة إذن يتأيى زوا ينصلى يكون من آخر ما يكون بين التشهد والتسليم yana kasancewa daga ƙarshen abin da yake faɗa tsakanin tahiya da sallama in ya zo ƙarshen sallarsa to daga cikin abin da yake faɗa tsakanin tahiyarsa da sallama yana cewa Allahumma ya Ubangiji a gafirli ka yi gafara gare ni ka gafarta mini ma kaddamtu abin da na gabatar wa ma akhartu da abin da na jinkirta wa ma asrartu da abin da na koye wa ma a'lantu da abin da na bayyana wa ma asrartu da abin da na barnata da abin da na barnatar na almubazzaranci na dukiyar da ka bani misali ko kuma ayyukan sako na ƙarna wa ma anta alamu bihi da kuma abin da kai ne mafi sani bihi da shi minni fiye da ni ni na yi ma ban ma san ma cewa laifi ba ne amma kai a alamu bihi kana sane da wannan abun minni daga gare ni antal muqaddimu Allah kai ne magabaci wa antal mu'akkiru Allah kai ne majinkirci la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai rawahu muslimun manzo Allah yana yin wannan hikima cikin wannan duk da manzo Allah shi baya laifi baya zunubi in yayi ma an yaje ya ga jira laka Allah ma taqaddama min zalika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا شي تنتني اما ياي ان يافي بل سلاما بي با ما تقدم abin da ya gabata ya wuce a bayan min zambika na laifin da kai an yafi ba ma ta akara da abin da ya jinkiri wanda a rayuwarka da za ka yi shi ma an yafi kai a yafa kake ya rasulullah amma duk da haka gashe na wannan addu'a اللهم اجبر لي ما قدمت وما أخرت وما أدررت وما أعلنت وما أترفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ليك ما شينا يقوي منا مما في الليبي إن هرشي دبايا الليبي ينا يوم وانا الدعاء ومو da muke laifi min babu aula mu muka mu ne muka fi cancantar wannan addu'a mu muka fi buƙatuwa zuwa ga yin wannan addu'a رواه مسلم وأنا عائشة رضي الله عنها قالت أروت لجنان عائشة الله قال ما تهداتها شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا قصد يكثر أن يقول ينا يوي كفتي في, في ركوعه وسجوده أذكر ركوع فد سجدة ينا شوى سبحانك اللهم تركي يا تبتك عليك يا الله ربنا يا أبيجدهم wa bi hamdika tare da godiyarka Allahumma ghfir li Allah kai gafara gare ni muttafaqun alai wannan hadisi bukhari da muslim sun ittifaqi gare shi amma wannan lafazin shine ruwaya da babu bukhari imam siddiq yake zada muslimun muslim a ruwayarsa ya kara kaulahu fatinsa ka gane shi muslim din yace ya ta'awwalul qur'ani manzon Allah yana tawilin alqur'ani ka gane ai ma'ana yana yin tawili yana fassara ayar qur'ani ne da wannan tasbih subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfir li ay yuksiru zalika yana yawaita wannan a ruku da sujada mubayyinan ma huwa al-murad yana bayyana abin da shine abin da ake nufi min qawlihi ta'ala da kallin Allah ta'ala da yake fassasi bihamdi rabbika wastaghfiru shine ya ta'awwalu al-qur'ana a ƙarshen rayuwarsa bayan an dawo daga fatu makata aka saukar masa da ibaja a nasura wal fatu tun daga lokacin manzon Allah ba zai wata sallah ta farilla ko ta nafila ba sai ya yi wannan tasbih a ruku'u da sujjada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfir li saboda me Allah ya gaya masa sharadi in ya ga wannan sharadin ya cika to fa sabili hamdu da kika yake idza jaa nasrullahi wal fath idza ai harfu sharti ne idan taimakon Allah ya zo nasrullahi shine fatu makkata wal fatu da fatu na fatu makkata idan ka ga wannan zamanin ya zo idza jaa nasrullahi wal fath sannan wa ra'aitan nas an ka dawo gida da fatu makkata idan ka ga mutane wannan wawu da arabi ne ai wa idza ra'aitan nas ya ka ce wara'aitan nan an yi adabi ne na shiga ja'a idan ka ga mutane ya dukuluna suna shiga fi dinillahi cikin addinin Allah a kuwajen kungiya kungiya yanzu ba sai ka je kaya ke su ba su da kansu da sarakunansu da talakawansu za su yi hawa a kan raƙuma daga garuwa masu nisa suna zuwa madina ya dukulu da fi dinillahi suna shiga cikin addinin Allah a kuwajen kungiya kungiya yana na alfauji alfauji shi ma jama'a da yawa ne to a kuwajen kuma jami'a na alfauji ka kansu kungiya kungiya suna zuwa suna shiga musulunci to in ka ga wannan ya faru ka sabbe da hamdu rabbika to ka yi tasbihi tare da godewa ubangijinka wasu ga duru kuma ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba domin shi Allah ya kasance mai yawan kalban tuba ne to tunda aka sauka masa ibaja kuma dama ya dawo da kafatu makata kuma ya ga alwufudu ko alwakudu suna hawa daga garuruwan suna zuwa su karɓi addinin musulunci su koma garin su to sai ya fara subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfir li ina fata an gane wa an hada daga nana aisha dai anna rasulullahi haqiqa manzo allah sallallahu alaihi wasallama kana yaqudu fi ruku'ihi wa sujudihi ya kasance yana faɗi cikin rukunsa da sujjadarsa yana cewa subuhun qudusun rabbul mala'ikati wa ruhi ruhun tsarkakakken sarki kamar subhanallahi quddusun tsarkakakken sarki taqdisul lahi rabbul mala'ikati ubangijin mala'iku wa ruhi da mala'ika jibril shine ar-ruhu tanazzalul mala'ikatu wa ruhu nazala bihi ruhul amin ala qalbika in ka zace ar-ruhu sabma wa ayyadnahu bi ruhil qudus to manzo Allah yana yawan wannan a cikin rukunsa da sujjadarsa rawahu muslim ya mabu muslim ya rawaice shi ko wannan kai a cikin ruku da sujjada ya mai maka subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ita manzo Allah yana yi kuma shi ma tasbihi subuhun mubalaga ne na subhanallahi kudusun shi ma mubalaga ne na taqdisullahi alkaki Allah wa ibn abbas radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا شيء ماذا قال يا شيء فأما ركوع أما كذا ركوع فأذنوا فيه ربك جلما ما أبنجد أتكين فأذنوا جلما ما الرب أبنجد شين مفعول فيه أتكين وتباع لمن الدعاء كوكرة القرآن أتكين shi tasbihi a shi ruku abinda ake nema kai kawai tasbihi shi da girmama Allah ba a san yin addu'a a cikin sa wa amma sujudu amma ita sujada faji ta hidu ku yi ƙoƙari fin duwaye cikin addu'a kar ku yi addu'a a ruku kawai ku girmama Allah amma ita sujada ku yi idike haji iya ƙoƙarin ku fin duwaye cikin yin addu'a wato bayan kun gama tasbihin da ake yi a cikin sujada to ku yi ƙoƙarin yin addu'a a cikin sujada fa qaminun tabbas an yi sadaba na kun fi za a amsa muku addu'a da kuka yi fiye a cikin sujjada aminu din nan kamar haƙiƙun ne kamar ka ce haƙiƙa ai haƙiƙa larabci ne tabbas shi ne hausa fa aminun an yi sadaba na kun fi tabbas za a amsa muku addu'a da kuka yi fiye a cikin sujjada rawahu muslimun to wannan hadisi imamu muslim ya ce asalinsa wani yanki ne na wani hadisi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa ala inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan sannan yake fa amma ruku'u fa azinu fihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa qadinu ajin fa jaba lakum fi imam an-nawawi kawai ya yanko mahaddu shahidi amma asalin hadisin cikakken sa farkonsa shi ne ala na'am inni nuhitu ni an hane ni an akara alkur'ana na karanta alkur'ani rakiyan ina halin ruku'u au sajidan ko ina halin sujjad yace an hana ni karanta qur'ani a ruku'u da sujjad fa amma ruku'u amma shi ruku'u to fa azibu fihi rabba ku girmama ubangiji babu karatun qur'ani a ciki ita kuma sujjada ita ma babu karatun qur'ani amma ana neman ka yi ƙoƙari wajen yin addu'a bukatunka na duniya da na lahira abinda aka fito amma ka yi da larabci tun da a cikin sallah ne in baka iya ba ko da wani yare ma ka yi Allah yana jin kowanne yare in dai kai addu'a a cikin sujada fa aminu tabbas an yi sadaba lakum za a amsa muku fi cikin wannan addu'a wa an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله يحيق من الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي أقرب ما يكون الأبد من ربه ما في كسنشن حال دباوة يكي كسن شيء واقع أبنجدنسا واتو حال دباوة يكي كسنسا أبنجدنسا وهو صادر شين وقت بيكي سجن kagane ai amma shi Allah ai yana tare da bawansa ko ina wa huwa aqrabu ilayhi من هبل الوريد ko ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni to fa inni qarib idan bayi na sun tambaye ka game da ni in sun tambaye ka anni to ka ce musu fa inni qarib ni din ina nan a kusa to amma halin da bawa yake kusanta ubangi a karabu mafi kusancin ma ya kunul abu da halin da bawa yake kasancewa min rabbi ka ubangijinsa shine wa huwa sajidu ala ayi halin bawa ko yaushe yana tare da ubangiji amma ko lokacin da yayi sujjada to ya kusantar ubangijinsa a wannan hali shi yasa ma Allah ya ce wa manzo Allah wasjud waqtan yace kai su dala ka dada kusantowa dama kana kusa ya rasulullahi to amma wasjud waqtan kai sujjada ka dada kusantowa ashe sujjada ita ce hali mafi kusanta bawa ga ubangijinsa to sai manzo Allah ce fa aksiru du'a ku yawaita addu'a tunda kun ƙara kusantowa kun zo kusa in kuna nesa ma yana jin ku ai kuma dama yana tare da ku ku masu imani to amma in kuka yi sujjada kun daɗa kusantar ubangiji fa aksiru addu'a ku yawaita addu'a rawahu muslim imamu muslim ne ya rawaici wannan wa anhu daga abu hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana yaqudu fi sujudihi ya kasance yana fada a cikin sujjadarsa Allahumma ghfir li dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu Allahumma ya ubangiji ighfir li dhanbi ka gafarta min zunubi na kullahu dukkan dikkahu kalaminsa wa jillahu da babbansa duk nan daga daƙiƙu jilla daga jalilu daƙiƙu ƙarami jalilu babba to zunubin nawa duk ƙahu ƙaraminsa wa jillahu da babbansa wa awwalahu da na farkonsa wa akirahu da na ƙarshensa wa alaniyatahu da na bayyanansa wa sirrahu da na ɓoyensa wannan duka takidi ne maganar Allahu baka zunubi zanji kullahu ai magana ta ka gafarta mun zunubi na gaba ɗayansa ko ya na aka tsaya ai ya shafi dukkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu ko wa alaniyatahu wa sirrahu to wannan shi Allah yana so in za a roƙe shi ai naci kamar yadda manzo Allah wannan yana cewa alihudi ya zal jalali wa zikra ku yi naci ku nace wa Allah da faɗin ya zal jalali wa ikrami yanzu yanzu zai ji ku ya saurare ku ya ba ku abin da kuke nema al ilhahu shine nan naciya al ilhahu da ha karami da da ha sabi al ilhahu nan naciya to alihu ya zama fi'li amri ku yi nan naciya ya zal jalali wa ikrami da faɗin ya zal jalali wa ikrami to saboda haka ne anan ma aka nace bayan an ce a gibirji zambi kullahu aka ce ziqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu wannan hadisi rawahu muslimun imam muslim ne ya rawaice shi wa anna aishata radiyallahu anha ai wata daga sayyidatuna aisha Allah ya kala mata yadda qalat ta ce ibtaqattu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama zaka lailati na rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani dare aka ce ibta qada ka nemi abu baka gan shi ba hikaya nan gudu mala aka ce wata faqada tsaira ko yawai ga yawai ga yawai shine a tafakkudu ya duba ya caje ya duba tsuntsayen a gaba da shi daga huda huda fa qala sai mali ma la ara huda huda wai me yasa ne ni ba ni ba na ganin huda huda ne am kana min al-ka'ibina ko dai yana cikin wanda ba sa nan aka shiga nema ina huda huda baya ne yace ai kuwa la u'azibannahu azaban shadid aw la azbahannahu aw aw la yajidu bi qalbi mujid tunda ya tafi ba da umarni na ba ba da izini na ba to wallahi sai na azabta shi azaba mai tsanani malam ta zai suka ce wai yana da sai ya kije masa fuka ji in tsukam ka masa azaba mai tsanani ai mutuwa sai na tsige masa fuka biki da gashin da yake kwalliyar da shi au ne au la azu hannu ko kuma wallahi sai na yanka shi kaga mutuwa ke awala ya ce ni ko ya zo min da tsakanin da hujja mubini mabayyaniya ya zo min da wani abu ne ƙarfin gaske wanda ya sa shi tafiya ba da ilimi ba ai ko ya zo da lafarin wanda har yasa annabi Sulaiman ya ji kishi da aka ce inni wajen tumur atar tamlikuhu na samu wata mata fa tana mallakar mutanen safai waje suka yi sabayin dinaba'in ya ke ne inni wajen tumur atar tamlikuhu wa utiya min kulli shay abin da ya sa shi kishi kenan ya ce an ba ta dukkan komai yace to ni ba ni ba ba ba da eh har ma annabta an ba ta kenan ya ce wa wa uje bi kulli shay to ba nan ba ma yace walaha arshul azim tana da wani gado mai girma to anan kuma shi ma Allah ya kishi da aka je karshe Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim kar ku ji an ce tana da gado mai girma to gado na fa ya kula ta girma to shine ma'anar wata faqada tsaira ya bincika ya dudduba bai ga huda huda ba to annan ma na Aisha tana ba da labari wata rana suna kwace da manzon Allah a shimfiɗa ɗaya kwananta ne yana ɗakin sai bacci da dare ya dare da ta farka sai bata ji shi a shimfiɗa ba shi ne ma'anar ittaqattun nabiyya na lalimi annabi sallallahu alaihi wasallama za ta lailatin a wani dare fatahassansu sai dai ta shafawa laisa bincike mun san fatahassa su min yusuf ba ji annabi a kuwa zai ku bincika mana labarin yusuf a hukun je misira wajen awon abincin nan shi dai da ɗaya da kwana ba har yanzu a dai binciko masa labarin ɗansa bayan an shi an samu shekara arba'in da wani abu har ɗan ma ya zama sarki shi da ɗaki ba da abincin yaron da bai wuce shekara bakwai ba suka rabu da shi aka ce kula ta ci ne amma har yanzu shi bai daina kauna ba bai daina kuka ba har ganinsa ya yi rauni saboda yawan kuka da ya ji za a je dai za a fita a tafi tafiya gidan ko da Allah ko da kusan cika ne ko za ku samu wani labari ɗana yi zuba shi ne ihsasi to ta ce fata hasassu sai na bincika ɗakin nan gaba ɗaya ina neman sa fa idan huwa yayin nan sai na ji shi raki'un ya yi ruku au sajidin ko ya yi sujjada amma sujjada au din shakku min rawi amma sajidin din ya fi saboda abin da zai biyo baya na hadisi sai da ji shi ya kuri yana cewa subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta sai da ji shi a cikin ruku nan ko sujjada nan yana cewa subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika tare da godiyarka la ilaha illa anta babu abu bautawa da gaskiya sai kai wafi ruwayati a cikin wata ruwaya na la'aisha ta ce ina bincikawa fa waqa'ati yadi ala badani qadamai sai hannuna ya abka a bisa cikin tafin kafafuwansa wa huwa fil masjid yana cikin masallaci ya zame jiki ya bar ɗakin ma sai bincika ɗakin ta lalima to ɗakin da duhu ba fitila a lokacin ta gama lalimanta a ɗaki ba ta ji shi ba a wannan ruwaya ta biyu har ta fito masallaci da yake ɗakin ta daga an buɗe kofa cikin masallaci sai da ta shigo masallaci tana lalumawa ta ce sai ta ji hannunta ya abuka a kan cikin tafin ƙafafuwansa guda biyu wa huwa fil mazidi yana cikin masallaci ka ko mutumin da yake tsaye ko yin ruku ai hannunka bai taɓa cikin tafin ƙafarsa amma wanda ya sujjada fa kaga hannunka bai taɓa cikin tafin kafarsa to ya nuna maka cewa ya yi sujjada ne kuma yana cikin masallaci ya ce wa huma su kafafuwansa guda biyu kadamai hidin damirin yana komawa ala kadamai kafafuwansa guda biyu su su biyun nan mansuba ta ni ababen kafawa ne a ƙasa ya yi sujjada bai kwantar da su haka ba bai yi haka da su ba ya kafa su a ƙasa ɗan yaɗin manyan kafafuwan da sauran yaɗin ya kafa su a ƙasa yana shafa sai ta shafo cikin in ya suna tsaye haka ya kafa su a sujjada wa huwa yaqulu kuma yana fadin Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika yana yi wa Allah kira ne ya ce Allahumma ya ubangiji inni cewa ni a'udhu ina neman tsari biribaka da albarkar yardarka ina neman tsari min sakatika daga fushinka tunda ka yi da ni Allah to albarkar yardar da kai mun da ita nake neman tsari a wajenka min sakatika daga fushinka kar yardar nan ta juya ta zama fushi shine ma'anar neman tsari wa bi mu'afatika ina neman tsari a wajenka da albarkar lafiyarka da ka bani ko kubutar da ni da kai daga laifuffuka min uqubatika daga uqubarka wa a'udhu bika ila neman tsari a wajen ka minka daga azabarka ka gane ai a nan karka fassara wannan irin neman abubuwa tsari da ake yi daga shaidan ba na cewa a uzu billahi jina shaidani ba na na muremu ta ce inni a uzu bin rahamani minka waccan ma'anar ba irin wannan ba ce can tana nufin inni a uzu bin rahamani minka ina neman tsari a wajen Allah minka daga sharrinka in kun da takiya in ka kasance mai tsoron Allah ne lokacin ba ta gane jibrilu bane sai da yake inni rasulu rabbi ko qala inni in inni qala inniya menene gaban yawa rasulu rabbiki li habalaki gulaman zakiya to anan ne ta gane ko waye ita ba ta saba da magana da maza ba in ba bautar Allah ba ta magana da kowa an ba annabi zakariya da ya killace ta a masallaci a mihraba yake kawo mata abinci da ba ta magana da kowa tun tana karama dama an ba da ita ta hidimta wa masallaci har ta girma to yanzu rana tsaka kawai ta bude ido ta ga dan ta ga mutum a cikin mihraba ta ga dole hankali ta yi shi yasa ta nemi tsari a wajen Allah daga sharrin ta take in yi auri da ramani minka minka anan yana nufin daga sharrinka ina neman tsari a wajen Allah minka daga sharrinka to amma a nan ba haka ake nufi wa a'udhu bika ina neman tsari a wajenka minka daga azabarka kar ka cewa Allah daga sharrinka kar ka kaddara wannan ga ubangiji yawwa yana da kyau mu san wannan minka Allah ake gaya wa anan to ma'anarta ba za ta zama daya inni a'udhu birrahmani minka ba ko a'udhu billahi minash shaitani shi ma minke ai min a shaiɗan nan kuma min ka to ba irin waccan ba ce wa a uzu duka yana neman tsari a wajen ka ya Allah min ka daga azabarka la uhsi sana'an alaika Allah ba zan iya kididdige yabo gare ka ba a ce na yi dukkan yabon da ka cancance shi a ce na yabe ka cikakken yabo wanda ka cancance shi kai la uhsiya la uhsiya sana'an alaika ba zai iya kididdige yabo gare ka ba ya Allah an ta cewa kai kama asnaka kamar inda kai yabo ala nafsika da zatin ka duk abin da zaka gaya wa Allah to sai da ya yi zatin da shi sannan ya sanar da kai kai ma ka gaya masa in ka ce alhamdulillah abuwa ka fara ji a wajen malamin ka shi a ina ji a gun malamin shi har a je ga manzo Allah shi a ina ji a wajen Allah wa kuli alhamdulillah ko Allah ya maza kace alhamdulillah kaga anan shine yayi buzatin sa da zatin ko fati alhamdulillah rabbil alamin ai audan da muka to ba za ka iya yi wa Allah yabo da kirani ba kamar yadda shi yayi wa zatin akwai abubuwan da kai bai sanar da kai ba ba shi yayi wa zatin to ta yaya za ka yabo Allah kamar yadda yayi buzatin sa ba zai yi ba manzon Allah ma yayi yayi kulisi yayi ikirari ya yi ikirafi la uhsin ya sala'a alaika ba zan iya kiyaye yabo gare ka ba anta ya Allah kama asnaita kamar da kai yabo ala nafsika ga zatinka rawahu muslimun wannan mazala yana faɗin wannan na Aisha ta ji a cikin sujjada da yake cikin dare a masallaci bayan ya bolo gurin kwanciyarsa yana yi wa Allah kirari wa an sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu qala ya ce kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wata rana mun kasance a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai manzon Allah yace a ya ajizu ahadukum an yakasiba fi kulli yawmin alf hasanati shin yanzu ahadukum ɗaya daga cikin ku ya ajizu zai gajiya zai kasa an yakasiba yayi tsururi fi kulli yawmin a kowane yini yayi tsururin alf hasanati kyakkyawan lada guda dubu ai musan tsururi ko aikatawa jaza'an bima kanu yaktubuna al-ikri sabu tsururi wato ba ana cewa neman kuɗi al-ikri sabu al-kasbu ba ka je ka nema ka tala ka nema ka tala ka nema ka ajiye shine al-kasbu ana ta masa tsururi da hausa ba da ko da sakwatanci ne eh sakwatanci ne a wai sakwatanci ne yawwa sakwatanci ne yauwa ana ta watsa wuri-wuri a ya ajizu a hadukun kamar ka ce yanzu ɗaya daga cikin ku zai gajiya an ya tafi ba ya aikata fi kullum a kowane yini ya aikata alfa alfa hasanati kyakkyawan lada guda dubu fa sa'alahu sa'ilun min da sa'i sai wani mai tambaya daga cikin abokanan zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu sai ya tambaye shi yace wa manzon Allah kaifa yaktibu alfa sanati alfa hasanati ta yaya mutum zai iya wurwurin kyakkyawan lada guda dubu قال ثم قال الله يسي مثل يستجده مئة تسبيحة يهي تسبيه تسبيه دليل كون إذن سيغة تسبيه كو سبحان الله كدي كو سبحان الله والحمد لله أزوى قرشي كو سبوه القدوس رب الملائكة وروه كو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ko kuma dukkan dai tasbih da muka karanta da sauran sigogin tasbih ka yi kowanne ka iya guda ɗari in kai tasbihi ɗari yake faikuta lahu za a rubuta wa bawa alfu hasanatin kyakkyawan lada guda dubu saboda ƙa'idar nan ta man ja'a bin hasanati falahu ashru amsaliha in kai ɗari aka linka maka sau goma kaga ai ya zama dubu au ko kuma yuhaddu anhu za a salayar masa alfu kadi'atin zunubi dubu in ba a ba shi lada dubu ba saboda ana ga yana da wasu zunubai da in ya zo wa Allah da su Allah zai babbaka shi su sai a ajiye ya rubuta ladan sai a shafe masa wannan zunuban guda biyu to kaga la yi halin dai ai ya afa ladan ma an ka je a mizani za a sa a gula da zunubi zunubin ma an shafe wa je babu shi da iyala dan ka za a baka ka wuce aljanna rawahu muslimun qala al-humaydi imamu humaydi yace kaza huwa fi kitabi muslimin yanda ka ganshi a rubucen nan haka nan ya zo cikin littafin imam muslim wato sahihu muslim shi yake nufi fi kitabi muslim aw ya ya hatu aw yu hatu ba kamar da ya kawata aw yu hatu anu alfu kadiya haka ya zo a littafin muslim aw yu hatu ba aw ya hudu ba in kace aw ya hudu ya zama bugurin lil au ya hudu Allahu kenan ko kuma Allah ya hudu zai sarayar masa in aka ta kuma yu hadu mabnun lil maf'uli ko liman lam yusammi fa'ilu za a sarayar wanda zai sarayar ya hadu yu hadu kuma za a sarayar in ina fata an gane yawa yake haka yazo a cikin littafin sahihu muslim da kalmar au yuhaddu qala al-barqani imamu barqani ya ce wato ma'anar wannan audin tana nuna ɗayan biyun ne za a bashi ko dai a rubuta masa hasana dubu ko kuma a shafe masa zunubi dubu ba duka biyun za a haɗa masa ba a bashi hasana dubu kuma a goge masa zunubi dubu abin da aukin take fa'idantarwa ka gane ai amma idan aka ce wa yuhaddu an aka cire wannan alin ya zama wa yuhaddu ba au ba to yana fa'idantar da dukkan jin za a bashi za a bashi hasana dubu wa yuhaddu anhu alfu kadiya kuma za a shafe masa zunubi dubu ka gane ai wato imamu nawawi da sauran malamai su suna ganin cewa duka biyun za a bashi amma dai babu son zuciya suka ce haka za huwa fi kitabi muslim haka nan muka gan shi a sahihu muslim da au au yuhaddu ba wa yuhaddu ba wa rawahu shu'batu wa abu awana wa yahya al-laqan duk marawaita ne a cikin sanadi ko sansalar ruwayar hadisi imamu shu'ba da abu awana da ya hayar laƙaɗan sun rawaice shi an musa ko? an musa lafi rawahu musulmin min jihati daga wani marawaici musa wanda musulmin din ma ta shashinsa ya rawaice hadisi shi ma musulmin din daga wajen musa wani marawaici ne waɗannan zuma sun rawaita daga wajen Musa wanda shi ma musulun ya rawaito wani hadisi yin jihadi ta shashin shi Musa. Kaga dai ruwaya tana haɗewa akan wannan Musa. Shi musulun a tasa ya rawaici au. su kuma shu'uba da abu awana da yayin laqatan fa qalu suka ce wa yuhattu bi ghairi alif wa yuhattu anhu alfu kadiya bi ghairi alif babu alif na au eh kaga anan imam an-nawawi ya kawo lafazin wayar muslim saboda ya fi inganci ko amma yana mana ishara zai iya yiwuwa muslim yayi wahani wawun ne ya mai da shi au saboda in shi yana da inganci to gafa mutum uku marwaita shi uba abu uwa na ya hayalla kadan kuma ta hanyar da musulun ya samu su ma daga wajen musa su ma anan suka samu anya kuwa mutum uku za su haɗu su yi kuskure shi kaɗai ya yi daidai eh eh shi da nawawi ya yi nan da biyu ga imamu musulun ya ce musulun ya yi kuskure ba bai ce ya yi wahami ba, bai ce ya yi mantuwa ba, bai ce ya yi rafkanuwa ba, ya yi masa ladabi saboda ƙa'ida ta malamai magabata ba sa cin dunduniyan wanda ya gabace Ko ya yi kurkure za ka ji cikin ladabi da laɗafa, da lallausan harshe za su yi muku tambihi. Ka ga nan mu ya bar mu da ‘yar yawo ne, abin da kalmar ke Ya rage gare mu mu ce me za mu faɗa. musulmi ne ya yi daidai su suka yi kuskure ko musulmi ne ya yi kuskure su suka yi daidai wannan ya rage gare mu to amma kuma shi kansa matanin hadisi yanda manzo Allah ya saba faɗin falala na ayyuka maganar waɗannan marwaita uku zai fi kalbuwa akan maganar imamu musulmi saboda ko da falalar taku zuwa masallaci kada ku hadisin da manzo Allah yayi magana taku zuwa masallaci ya sai maka duk taku daya za a rubuta masa lada goma za a shafe masa zunubi goma za a ɗaukaka darajar sa goma ba cewa aka yi za a bashi lada goma ko kuma a shafe masa zunubi goma ko a ɗaukaka darajar dukkan wawu na ɗabi aka kawo ba au ba yawancin hadisai irin wannan akasari sun fi zuwa da adafi ne na wau ba adafi na au ba saboda haka maganar waɗannan marwaita wanda imamu humaidi ya kawo wanda shi ma imamu nawayi ya fi karkata amma cikin hikima ya bar mana abin a rufe ita ce mafi inganci in mun duba yanayin ruwayar da matanin da kuma salsala wa an abi zari nirki fari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yusibihu ala kulli salama min ahadikum sadaqatu sadaqatu yana nufin ladan sadaka yusibihu yana wayan gari ala kulli sulama a bisa dukkan gaɓoɓi na ɗan yatsu na min ahadikum na kowane ɗaya daga cikin ina fata an gane asali sulama wannan mahaɗar gaɓoɓi na ɗan yatsu su ne sulama jam'i ne na gaɓoɓi na ‘yan yatsu. So idan mutum ya wayi gari, kamar da za mu ji a ƙarshen hadisi, ya yi amfani da gaɓoɓinsa wajen ayyukan alheri. So waɗannan gaɓoɓin a lokacin sun wayi gari gaba ɗaya ana rubuta masa ladan sadaka da adadin yawan wannan gaɓoɓin ‘yan yatsu nasa. Sannan yake ba kullu tasbih hadis dukkan wani tasbihi da mutum ya yi sadakatu ladan sadaka za a rubuta masa. tasbihi ba kai ko ko mun talaucin ka ko ba ka da abun ba da sadaka in kai tasbihi to za a baka lada ka mun ka ba da sadaka kaga wannan aiki ne ne na harshe ba na gabobi na yan yatsu ba wa kullu tahmida dukkan hamdala da kai na godiyar Allah sawa'u abinci kaji kace alhamdulillah ko wani abin sha kaji kace alhamdulillah ko tuna girman Allah da ni'imar da ya maka kai kace alhamdulillah to sadaqatu za a rubuta maka ladan sadaka wa kullu tahlilata dukkan wata haylala da kai la ilaha illallah ko so ɗaya ko so biyu ko so dubu ko nawa kai to sadaqatu za a baka ladan sadaka wa kullu takbirata dukkan wata kabbara da ka furta kace Allahu akbar sadaqatu za a rubuta maka ladan sadaka wa amrun bil ma'ruf da umarni da kyakkyawan aiki da kai sadaqatu za a rubuta maka ladan sadaka wa nahyun anil munkar hani da kai ga barin mummunan aiki na saban Allah sadaqatu za a rubuta maka ladan sadaka manzo Allah ce wa yujzi min zalika yana isarwa daga dukkan waɗannan ayyuka in baka samu yin su ba raka'atani raka'a biyu ya raka'u huma da dan adam ya raka'a da min duha daga lokacin wala sallar wala raka'a biyu kadai kana yin ta kana sallamewa to ka samu dukkan wannan tsawon yinin kai gaba ɗaya yinin ka a cikin sadaka kauri duk motsin da kai da yan yatsunka ladan sadaka ne kullu sulama dukkan gabobin yan yatsa min ahadikum sadaqatu da wanda yayi tasbihin yayi tahmidi yayi tahlili yayi takbiri yayi umarni da kyakkyawa yayi hali gaban mumuna duk ka tattare ladaddakin su a cikin raka'a biyu ta wala ina wanda ya raka'a hudu sallama biyu ko raka'a shida sallama ko raka'a takwas karshen adadin da kenan a malikiya wannan ya nuna maka falalar sallar wala rawahu muslim imamu muslim ya rawaice shi lokacin ya cika sai mu kwana a nan ko babu yana kusa mun juya to akwai saura har yanzu to sai mu kwana za mu tashi hadisi na 26 Allah ya kai mu gobe to alhamdulillah akwai tambaya to akwai wani dan uwa jiya wai ya jefar da kudin sa a cikin masallaci an tashi aka tsinta ko a kofar shigowa masallaci wannan kofar ta yamma ya jefar da kudinsa naira ɗari biyar in akwai wanda ya san ya jefar to ga shi nan in ya zo sai ya kalsa ƙwarai ko akwai hadisi ingantacce manzo Allah ce idan kana son ɗan uwanka musulmi ka bayyana masa umarni ne ma daga manzon Allah ana so ka bayyana masa ya san cewa kai masoyin sa ba wai sai iya yin ba ku siya sai ta manzo Allah kadai da bayyana wa in ka je neman aure baka so ku duba ina sai eh wannan gaya ba kai ko ka tambayi malami a abu da muka karanta dai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya ganar da mu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah mai da su jiragen su lafiya masu ba da sadaka Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suke taimakawa da jikin su da aljihun su wannan karatu yana gudana Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka karɓi azumin mu da sallolin mu da addu'o'in mu da dukkan ibadu da muke gabatarwa a wannan wata Allah ka sanya mu daga cikin bayinka da kake kyantawa ga balin wuta a cikin wannan wata masu taimaka mana Allah ka taimaka mu wanda ya saya mana sabon jannare to bana da masu babu man fetur Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka ja musu bukatun su na alkhairi Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da ƴan uwanmu da makotanmu da malumanmu da suka gabace mu wanda suke raye in samu ta zo Allah ka sa mu suka da imani Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a Fatiha da salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا جامع الشتات ويا مخرج النبات ويا مهري العظام الرفات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مفرج الكروبات ويا سامع الأصوات من فوق سبع سماوات ويا فاتح خزائن الكرامات ويا مالك حوائج جميع المخلوقات ويا من ملأ نوره الأرض والسماوات ويا من أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ويا عالما بما مضى وما هو آت نسألك اللهم بقدرتك على كل شيء وباستجنائك عن جميع خلقك وبحمدك يا إله كل شيء أن تجود علينا بقضاء حاجتنا إنك قادر على كل شيء يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه. الحمد لله